أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmai, yau ma gashi cikin yardar Allah maɗaukaki da dacewa daga wajensa, ya sake kawo rayuwarmu wannan yammaci mai tarin albarka na Alkamis. ya kuma tara mu a wannan majalisi daidai wannan lokaci da muka saba taruwa don mu rusuna mu ji maganganun manzon Allah sallallahu alaihi sallama, cikin littafi mai suna riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin wato littafin da imamun nawawi a shafi'i ya rubuta Allah madaukaki ya gafarta masa. to in ba a manta ba muna karatu ne cikin littafi na goma sha biyar a cikin littafi wannan littafi shine kitabul azkari littafin zikiri ko kuma shine babi na ɗari biyu da arba'in da hudu babin da yake gwada mana falalar zikiri da kuma kwaɗaitar da mu akan yin zikiri ɗin inda har muka yi bayani cewa zikiri irin na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya sha bamban da zikiri na shaidanci. Yadda ake ambaton manzon Allah, wato ambaton Allah irin yadda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya koyar, da yadda ayoyi cikin Alƙur'ani suka bayyana duk mun ji wannan a satin da ya gabata, kana mun karanci hadisai guda uku, na farko hadisin Abu Huraira, na biyu ma hadisinsa ne, na uku ma hadisinsa ne haka ne ko? Don da ya ce wa an Abi Huraira, sauran ya ce wa an ko? Ce yau za mu ji bayanai da malam ya yi a kan hadisan, kafin mu ɗora a hadisi na gaba wadda za mu tashi a kai hadisin mugera ɗan shu'uba hadisi na dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da hudu a wannan littafi da yake gabana. To sharhin da Malam Salihul Uthaymin ya yi ya ce hadihil a hadisun salasa, wayannan hadisai guda uku da muka ji makon da ya gabata, an abi hurairata radiyallahu anhu kulluha tadullu ala fadlin zikr. dukkan dai waɗannan hadisai guda uku shirarwa suke nuni suke akan falalar zikiri al'awwal hadisi na farko kalan nabiyu sallallahu alaihi wasallama, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, kalimata ne, kafifata ne alan nisan, fakilata ne filmizan, habibata ne ilar rahman. Allahu akbar. Kalmomi ne guda biyu, masu sauƙi akan harce, ba sa wa harce nauyi. Kana kuma in aka ɗora a kan mizani, sikelin da ake auna lada da alhaki shi ne mizan. Allah ce, Wane ba'ul mawazin alƙis ɗaliyau milkiyama, za mu ajiye mizani na adalci, shi yasa ko a nan ƙasar karkatacce shari'a da ake yi, in ka je ka kotu sai ka ga sikeli ko? Da wani lauya ya sa big week. ya zazzare ma idanu, da zai auna daidai da ya fi masa, Allah ce wa ƙimul wazna bil ƙisɗe wala tukhsirul mizan, ku auna sikeli da adalci, kada ku ainihin yi tauye wannan mizani ɗin. To ba mizanin da ya fi haɗari kamar na shari'a, ka ɗau ƙarya, ka bewa mai gaskiya, mai gaskiya ka ba shi ƙarya. shi yasa a cikin hadisi wanda ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce alqubbatu falafatun alkalai dai guda uku ne qadiyani fil nari wa qadin fil janna alkalai biyu annabi ya ce wayannan yan wuta ne kai tsaye yan wuta ne alkali ɗaya shine dan aljanna alkalin da ya san gaskiya ya yi aiki da ita ya adalci wannan annabi ce ɗan aljanna. Wanda ya san gaskiya ya ƙi ya aiki da gaskiyar ya yi zalunci, annabi ya ce ɗan wuta ne. Wanda bai da ilimin shari'a bai san gaskiyar ba ya yi aiki da jahilci, wannan alƙalin ɗan wuta ne, in ji wa, in ji annabi sallallahu alaihi wasallam. A wani hadisi annabi ya ce, duk wanda ya karɓi alƙalanta, ko aka jibanta masa aikin alkali faqad zubiha bi ghairi sikkin an yanka shi ba da wuka ba wulas kuma ya yanku Allah ka kiyaye mu shi yasa anan annabi ya ce magana akan mizani wanda za a yi awu mizanin Allah na adalci ne mithqala habatin min khardalin ataina biha haka Allah ya ce gwargwadon ƙwayar gadagi ko mayya, idan kai na abu mai kyau ko mummuna, Allah sai ya zo da shi, sai an ɗora a mizani ya ce wa kafa bina hasilina, lalle mun isa mu zama su yin bincike da hisabi, ba ka ce kana bincike ba, to kai ma za a bincike ka gobe ka shirya, Allah ka kiyaye mu. Habibatani ilar Rahman. wannan kalmomi guda biyu Ubangiji mai rahama yana son su. La haula wa la quwwata illa billah. Wa'annan kalmomi masu sauƙi akan harshe, masu nauyi a mizani, kalmomin da Ubangiji mai rahama yake so, su ne kamar haka. Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi al'azim, ba za ka ce wa'in da wahala ba. Kalimata ne, kalmomi biyu ne, wa huma aidan faƙilata ne fil mizan, kuma suna da nauyi a mizaninka na lada. Iza kana yau mulkiyama, idan ranar alkiyama ta kasance za su nauyaya ma'auninka. wa wazinatil a'mal in aka auna ayyuka za su yi nauyi wa wubi'at hatani kalimatani fil mizani faqalata bihi in aka dora wa'annan kalmomin guda biyu a mizaninka sai su sa shi yayi nauyi ba zai yi sako-sako ba ka fita daga cikin fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya saboda mi saboda zikiri da wa'annan kalmomi da suka tusgo daga bakin manzon Allah sallallahu Alaihi sallama. والثالث حبيبتان إلى الرحمن زنتين أكو من الله يتي وبنجي من رحمة يناسا وإنن كالمومي وهذا أعظم ثوابين wannan shi ne ma mafi girma a wajen lada abin da Allah yake so ne yana so ka ce subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al'azim annan la ta'ala yuhibbuhuma wato Allah maɗaukaki yana son wa'yannan kalmomi, wa iza a habban lahul amala a habban amila bihi, in har Allah yana son aiki, to Allah yana son mai aiki da wannan irin aiki. Kaga ai tuba Allah yana son ta ko? Inna Allah yuhibbu tawwabin Allah yana son tsarki yace wa yuhibbul mutadahhirin Idan ya zan Allah yana son aiki, to yana son mai aiki da wannan aiki ne. fahatani kalimatani min asbabi muhabbatillahi lil abd idan kana faɗan waɗannan kalmomi guda biyu za su zama sababin da Allah zai soka ma ma'ana subhanallahi wa bihamdihi don aka ce subhanallahi wa bihamdihi menene ma'anansu annaka tunazzihu Allah ta'ala an kulli aibin wa naqasin da ka faɗe su kana ainihin tsarkake Allah madaukaki ne ga barin kowace irin kowane irin aibu wa naqasin da kowace tawaya wa annahu al-kamilu min kulli wajhin jalla wa ala shi Allah kammalalle ne ta kowace fuska jalla ya daukaka wa ala wato ya girma kuma ya daukaka Allah kenan mutum ka ai tara yake inji Bahaushe sarkin azanci yace mutum tara yake ba wanda ya cika goma 100% babu kowa sai ka kowa ka duba tsuriyarsa akwai batsa wanda ba haushi karkace ai ni am clean ba haka bane kai dai ka gyara in Allah ya rufa ma asiri roki Allah ya ci gaba da rufe asirinka makarunan hadha tasbihi bil hamdi wannan tasbihi an ribanya shi da godiya addalu ala kamali ifdalihi wanda yake nuni akan kammalar falalar Ubangiji, wa isanihi ila khalqihi da kyautatawar da Allah yake wa halittarsa, jalla wa'ala, wato ya ɗaukaka kuma ya girma, wa tamami hikmatihi wa ilmihi, kalmomin suna nuni akan cikan hikimarsa da iliminsa, wa gairi zalika min mukamalatihi da ma wani wa'annan daga cikin abubuwan da suka sa Allah ya zama kammalalle. Subhanallah al'azim, kalma ta biyu ke Aizil azumati shi ne ma'abucin girma, wal jalali da ɗaukaka, fala shai'a a azama min Allah sulɗanan, ba abin da ya fi Allah iko, ko akwai, inda wani mai iko to Allah ne ya yi shi, duk ikon mai iko, to Allah shi ya yi shi. Wala a azama ƙadaran, ba wanda ya fi Allah girman alƙadari. wala azama hikma ba wanda yafi Allah girman hikima wala azama ilman ba wanda yafi Allah girma ta bangaren ilimi ko akwai babu wa fawqa kulli dhi ilmin alimun ka duba suratu yusuf alaihi salam aburbishin sama da kowane mai ilimi akwai masani don aka je can kololuwa kuma Allah yana sama shine al'alimu al'alimu Allah ko ya ce wa ma'utitun min ilmi illa qalila in an baka ilimi ba abin kai ta boka sari ba ne, kana nuna ai kai kafuwa ne, kuskure ne. Ka duba cikin sayar Bukhari a jiz'i na farko a babin falalar ilimi, annabi Musa ne ya miƙe tsaye cikin banu Isra'ila yana hudu ba, sai aka je homar tambaya, ayyun nasi alam, waye a cikin mutane mafi sani. ya duba ya ga shi annabin Allah ne, shi manzon Allah ne, a shi aka saukar wa littafin attaura, shi Allah ya turo mala'ika Jibrilu zuwa gare shi, sai raya a ransa shi ya fi kowa ilimi, sai Allah ya jarabce shi, annabi fa mursale cikin ulul azam, sai Allah ya ce, A'a, akwai mai ilimi a sama ka, shi ne Khadir. wanda zance mafi kyau waliyi ne shi ba annabi ba ne ma, amma Allah ya ba shi ilimin da annabi Musa bai da shi. Annabi Musa ya ji akwai wanda ya fi shi, sai ce, To, ina na ga ta zama, sai ya kira yaransa, wa in kala Musa li fatahu, la abarau hatta abluga majama'al baharaini au amdiya hukuba. Kaga ba a tinƙaho da ilimi, ba a boƙa sari da ilimi, shi yasa malamai aka ce aran masu ce almajiri. alaran man ne fa, ala gafarta malam ya ce almajiri, amma kai ba ce ma malam ba ma sai aka yi fushi ko a dinga faɗa da kai, Allah ya kiyaye mu. To shi ne, a nan malam yake nuna mana girman Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Subhanallahi wa bihamdihi. أي سبحان الله العظيم فيا عبد الله ما لم أثمين يا كيباهم الله دم أدم هاتين كلمتين قل هما دائما كدوم الدع فدم وإن كلمومي كويوشي لأنهما ثقيلتان في الميزان سبود سنة نوي أميزاني وحبيبتان إلى الرحمن سويوني أبا بنسوني أو دم أبنجدي من رحمه وهما لا يضرانك في شيء ko ba za su cutar da kai ba da komi kafifata ne alal lisan suna da sauki akan harce subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim akwai sauki fa yanbaghi lil insani an yaqulahuma wa yakthiru minhuma ya dace ga mutum ya dinga fadin wa'annan ya yawaita fadin su Allah ya ganar da mu umma zakara hadith athani sannan sai ya ambata mana hadisi na biyu عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شما حديث دقى أبو هريرة يتي النبي الله صلى الله عليه وسلم يتي أحب علي من كل الدنيا نعم وتمنى الله صلى الله عليه وسلم يتي لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أربع مرات أحب إلي مما طلعت عليه الشمس كجوع إن كلمة سبحان الله وبحمده سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر النبي يتي فدوا إن كلمة من غدا هدو أحب إلي مما طلعت عليه الشمس نافسا فدم كلمة من غدا هدو akan duk wani abu da rana ta hudo a kansa. Kuɗin da kake so, ina sai rana ta fito a samu. Mulkin naka sai rana ta fito a samu. Kai duk wani abu da kake takama ko kake so, sai rana ta fito a same shi. To, ka faɗi wa'in kalmomin ya maka, in ji manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. وهما أيضا كلمتان خفيفتين وهما أيضا كلمات خفيفة سما كالمؤمنين من ما سوكي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الناس الآن يسافرون ما ليتين ذسيك ساو متاني سنة تفية تفية ويقدعون الفيافي سيتكيت دازك والصهاري دسهارة والمهالك da gurin halaka ka tashi sama ko ka shiga teku, wal mafawis min ajali an yarju an yarbahu shay'an kalila min ad-dunya. Duk wayannan tafiyoyi za su yi ne don su nemo ɗan abu kaɗan na riba na rayuwar duniya. Ga kuma babban riba sun batta. Kad ya tamatta'una bihi ta yiwu in sun samu ‘yan riban nan kaɗan’ su ɗan ji daɗi da ita, wa ƙadi haramuna iyahu, ko ma ka tara kuɗin a haramta maka jin daɗi da shi, da yawa haka yakan faru. Wa hadhil amalul azima, wa'annan ayyuka masu girma, ya ta'adazul insanu anha, mutum ya gajiya gabarin, ya kasa faɗin subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. li'anna shaidana yaksiluhu domin shaidan yana sanya wa ɗan adam kasala wa yakhziluhu yana yarbar da ɗan adam wa yuthbiduhu anha ya sanya shi tasbidi shine ya sa ka jinkiri akan abu wa illa in ba ka fahiya kama qala rasulu sallallahu alaihi wa sallama ahabbu ila al-insani mimma tala'at alaihi shamsu ahabbu ilayya wato abu ne wadda manzon Allah ya ce wa'yannan kalmomin sun fi soyuwa a gare shi akan duk wani abu da rana ta hudu a kansa. Wai za faradna anna indaka malikun duniya kulluha, inda za mu ƙaddara cewa kana tare da shugaban duniya baki ɗaya, ko a wajenka kana da kai ne mai mulkin duniya, kullu duniya indaka mulkuha, duk duniya kana da mallakarta. ma ɗala'at alaihi shamsu wa garabat duk abin da rana ta hudo a kansa ko ta faɗi a kansa thumma mitta sannan ka mutu ma za ta stafidu wace irin fa'ida za ka samu don ka zama shugaban ƙasa babu la tastafidu shay'a ba ka samun wata fa'idar komi lakin subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar هي الباقيات الصالحات وإن كلمومي سوني باقيات الصالحات wanda Allah ce walbaqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun madha ha wa khairu amala shine yafi alheri wajen lada yafi alheri abinda za a yi buri qala Allah ta'ala Allah madaukake ce almalu wal banuna zinatul hayatid duniya, dukiya da ‘ya'ya ƙawa ne, abin ado ne na rayuwar duniya, kana da kuɗi, kai ado da shi a duniya, kana da ‘ya'ya, ado ne na duniya. Walbaƙiyatu salihat, amma sauran wanzazzun abubuwa su ne wa'yannan, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar su ne baƙiyatu salihat, ba wata sallah ba ne da ake bayarwa. khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala su suka fi alheri wajen lada wajen ubangijinka kuma su ne alheri na abin da ya kamata a yi buri bayan bagi lana an naghtanimal fursa mala yace ya dace gare mu mu ribaci wannan damar bi hadhihi al salihah da wa'annan ayyuka na gargari amma hadithul thalith war rabi amma hadisi na uku da na hudu وهو من قال في يومه مئة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دو دي فدوانا عيني دي سو دري حصل له هذه الفضائل الخمسة زي سامو فلالا قدا بيرغا سنا فلالا تفرقو كان كمن آتك عشر ركاب إن كفت وانا سو ɗari za a baka ladan ‘yanta wato bayi guda goma. Wasaniyan falala ta biyu, kutibar lahu mi'atu hasana, za a rubuta ma lada ɗari, wa huddat anhu mi'atu khadi'a, kuskure ɗari a shafe maka. Wa kanan lahu hirzan mina shaiɗani, ka faɗi la ilaha illallah wahdahu la sharika la. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير sau ɗari a rana to zai zama maka hirzi zai kare ka daga sharrin shaidan a wannan yini walam yati ahadun bi afdala mimma jaa bihi illa man amila akthara mimma amila ba wani wanda zai zo da abin da yake yafi wanda kai sai wanda yayi fiye da abin da ka aikata al khams fada'il idza qulta fala falala guda biyar in kace la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wa hadhihi mi'atu marra ka faɗi wannan sau ɗari wa hadhihi sahala wannan ma akwai sauki yumkinu wa anta tantazir salat al-fajr zai yiwu in ka zo masallaci da asuba kana jiran sallar asuba kaga malam yana faɗan irin mutanen kirki ke. Sallar asuba ka zo da daddare kana jiran. Dan in za ka faɗi wannan sau ɗari, kafin liman ya zo a yi sallar asuba, ai akwai lokaci ko? To mu ba ma zuwa ba ma rakatul fajar ma mafi yawa sai in an tayar an yi asuba muke ɗalewa. Har ma mun canja wa rakatul fajari lokaci, babu larura kawai kullum mutum shi baya rakatul fajari akan lokacinta saboda ya bi wata rukusa sai bayan asuba, ana sallah sai ya jona da wata. Allah ya kiyaye mu. Na'am. Na'am? Rakatul fajiri? Ana yin ta a gida, ana yin ta a masallaci. In ba ka yi a gida ba ka zo masallaci liman bai zo ba sai ka yi. Ka gane? Saboda, eh, a, na gane nufinka, yin ta a gida ya fi kafin ka zo. Amma in kaga kamar masallacin da tazara, wani kafin ka yi rakatul fajir a gidanka ka fito ka zo masallaci sai ka ji ikama ka gane to kaga in ka taho da wuri lokacin assalatu yayi an yi za ka yi rakatul fajir to shine mala yake cewa wai ka zo masallaci kana jiran liman ya zo ayi sallar asubahi za ka iya faɗa shine yace yumkin wa anta tanzuru salatul fajr ba da an tatin lil masjidi ka gani ko bayan ka zo masallaci ta kulu hafi ɗariƙika a hanya ma kana tahowa kana faɗa au ba da ɗulu ilfajir kana tafiya komawa ko bayan alfijir ya hudo ta kulu ha ka faɗe ta tantafi biha za ka amfana da ita wa hadha aidan min umuri allati yanbaghi lil insani an yudawama alaiha wannan ma yana daga cikin al'amarin da ya dace ga mutum ya dawwama akan yi وينبغي أن يقولها في أول النهار يا داتي فدا دسافي لتكون هرزا له من الشيطان لن تكاري شي daga shaidan amma subhanallahi wa bihamdihi amma fadin subhanallahi wa bihamdihi faman qalaha mi'ata marra huddat anhu kadayahu wanda ya faɗi wannan sau ɗari la a kankare masa kurakuransa wa in kanat mithla zubdi bahari ko da ta kai yawan kumfan teku wazi subhanallah wa bihamdihi taquluha fi akhirin nahari wannan zaka faɗe ta da yamma ƙarshen yini li ajali an tahudda anka kadayan nahar dan a ainihin yafe ma kusakuran da kai a yinin naka fantahiz al fursa ya akhi ya ce ka yi ƙoƙari ɗan uwa ka samu wannan damar in ta hazil fursa al'umur yamdi ka yi ƙoƙari wannan damar ka yi amfani da ita domin rayuwa tafiya take wala yarji umama ba min umrika duk abin da ya wuce na rayuwarka ba zai dawo ba in ka ja numfashi ɗaya ka saka ka rabu to baya dawowa falan yarjiya ilaika ba zai dawo gare ka ba wa hadhihi al amalun khafifa wannan ayyuka ayyuka ne masu sauki mufidatun thawabuha jazilun suna da fa'ida dan su yana da kauri yana da gwabi wa amaluha qalilun aikin su ko kadan ne nas'alullah an yu'inana wa iyyakum ala dhikrihi wa shukri malace muna roƙon Allah ya taimaka mana da ku bisa ambatansa da gode masa wa husni ibadatihi da kuma kyautata ibadarsa. Wan abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallam qal an ga hadisin ko ashe na dau tsallake shi dazu hadisi na 1419 anawa man qala la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن آتك أربعة أنفس من ولد إسماعيل متفق عليه حديث أبو أيوب الأنصاري يا جدك النبي صلى الله عليه وسلم النبي ياتي دود فدي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات سوغوما كان كمن آتك أربعة أنفس min waladi Ismail, ya zan kamar wanda ya ‘yanta mutum hudu baye guda hudu daga cikin ‘ya'yan Ismail, muttafaqun alaihi. Wan abi zarri radiyallahu anhu qal qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wannan hadisi an karbo daga Abu Zar Allah ya kare ya gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da ni inji Abu Zar al-Ghifari ala ukhbiruka bi ahabbil kalami ila Allah annabi yace wa Abu Dharr bana baka labarin maganar da Allah ya fi so ba kamar ya ce faɗa mun ya manzon Allah sai annabi ce inna ahabbal kalami ila Allah subhanallah wa bihamdihi maganar da Allah ya fi so shine subhanallah wa bihamdihi kun ga shi muka fara ji ko a wancan hadisi na Abu Hurairah وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شدر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض رواه مسلم وانا حديثي لقى أبو مالك الأنصاري الأشعري ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Adduhuru shaɗarul iman, tsarki shine rabin imani. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, faɗin alhamdulillah yana cika mizanin mutum. Wa subhanallah walhamdulillahi tamla'ani, faɗin subhanallah walhamdulillah kalmomin nan guda biyu suna cika mizanin mutum. Au tamla'u ma bainas samawati wal ard shakkun minar rawi. mai riwaya ya shakka ya ce ko kuma suna cika tsakanin sama da ƙasa, ladansu girman ladan faɗin subhanallahi wa bihamdihi zai cika tsakanin sama da ƙasa, rahu muslim. Wa an sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu qal جاء رابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أن كان حديثي daga Sa'ad ibn Abi Waqqas Allah maɗaukaki ya ƙara yadda gare shi ya ce, Ja a rabiyun, ila Rasulillahi sallallahu Alaihi wasallama fakal, wani balaraban kawai ne ya zo wajen annabi sai ya ce da annabi, Allimni kalaman a koluhu. Balaraban kawai ya zo gaban manzon Allah sai ce, Koyar da ni maganar da zan dinga faɗa. Kala sai annabi ya ce masa, Qul la ilaha illallah, wahdahu la sharika la. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم قال هؤلاء لربي وما لي فالعرب kawai zai ce wannan magana da ka koya min ya manzon Allah na ji duna ubangiji na na Allah ne ina nawa ne koya min tawa qala sai ce kul allahumma gfirli annabi koya zai koya marko ya ce ka ce Allah ka gafarta mu warhamni ka yi min rahama wahdini ka shiryar da ni warzuquni ka arzuta ni sai da annabi kan ai zai iya koyar da kowa ko shi ya fi zo ya ji kamar yadda ake wa fulani dangin mu ba wai ba fulatani ya je gun malami ya nemi addu'a sai aka karanta walaƙaita alaika muhabbatan minni sai ce min kai kuma? Wai minnin da ya ce a kansa malamin ya yi babu da aka a canja, kamar irin wannan na balaraban ƙauyen ko? Ya ce fa'a'ula ili rabbi, manzo Allah ya ce masa ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la? babu abin bauta sai Allah shi kaɗai bai da abokin tarayya, Allahu akbar kabira, Allah ya girma girma mai yawa, walhamdulillahi kathira, godiya ta tabbata ga Allah kuma godiyar mai yawa, wa subhanallahi rabbil alamin tsarki ya tabbata ga Allah Ubangijin talikai, wala haula babu dabara, wala quwwata babu ƙarfi, illa billah, shi a wajen Allah al'azizil hakim, mabuwayi mai hikima. Kala sai ce ha'ula ili rabbi famali, na ji wa'in na Ubangiji na ne ya manzon Allah, to ni fa, Ƙala kul annabi yace ka ce, Allahumma gfirli, ya Allah ka gafarta mu, warhamni kamar rahama, wahdini ka shirya da ni, warzuquni ka she, ka arzuta ni, rawahu muslim. An fahimci wannan? Wa an thawbana radiyallahu anhu qala كان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثه an karbo hadisi daga sahabi mai girma kauban yace manzon Allah ya kasance daga ya juya ya idar da sallah istaghfara salatan sai ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah abinda annabi yake da zarar ya yi sallama wasu malamai suka ce wai saboda ko an yi kuskure a sallah a nemi gafarar Allah wa qala allahumma anta salamu bayan ya faɗi istighfari uku sai ce ya Allah kai ne aminci wa minka salamu daga wajenka aminci yake tabarakta ya zal jalali wal ikram tabarakta ai takafara khairuka alherinka yayi yawa ubangiji ya zal jalali ya ma'abucin girma wal ikram da kuma karamci ila li auza'i an gaya wa auza'i wa huwa ahadu ruwatil hadith ɗaya ne daga cikin marawaita wannan hadisi kaifal istighfaru yaya istighfarin zai kasance kala yace ta qulu astaghfirullah kace astaghfirullah astaghfirullah rawahu muslim ai cewa akai ka nemi gafarar yana neman gafarar Allah sau uku ko to wai sai aka tambayi marawaikin hadisi yaya kaifiyar istighfarin yake kace kace astaghfirullah astaghfirullah kai haka sau uku imamu muslim ya rawaito wannan hadisi hadhihi alahadith saka hal muallif rahimahullah fi babi fadl dhikr wa'annan hadisai mai talifin littafi ya gargado su a babin falalar zikiri, wa kan sabaka lana shay'un min hadhihi al-ahadith wani abu daga cikin wa'annan hadisai ya gabata gare mu mun ji fa minha ay min al-ahadith allati saqaha daga cikin hadisan da ya gargado ko ya karanta anna man qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ashara marrat wanda ya faɗi wannan sau goma kana kaman a taka arbata anfusin min waladi Ismail, ya zan tamfar wadda ya ‘yanta rayi hudu daga cikin ‘ya'yan Ismail, yani kana kallazi a taka arba riƙabin min ashrafin nasi nasaban, ya zan kaman wadda ya ‘yanta rai hudu daga cikin gida ko dangi ko zuriyar da tafi kowace zuriya ɗaukaka, Ismail, wa hum banu Ismail. سنة أعين النبي إسماعيل لأن أشرف الناس نسبا هم العرب mutanen da suka fi kowa dangantaka buriya su ne larabawa wa hum banu isma'il larabawa ku ƴaƴan isma'ilu ne wammal ajam amma bai bayi shine ajami walahum aba'un akharun iyayensu daban ne walakin zuriyatu isma'il humul arab zuriyar Ismail su ne larabawa, man kala la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ashara marrat kana kaman ataka arbata anfusin tamfar ya'yanta mutum hudu daga wannan zuriya wa hadha dalilun ala fadli hadha dhikr wannan dalili ne akan falalar wannan zikiri wa kadhalika aidan qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama haka nan dai annabi ya ce, Ahabbul kalami ilallahi subhanallahi wa bihamdi, maganar da Allah ya fi so, subhanallahi wa bihamdi. wa kan sabaka annan nabiya sallallahu alaihi wasallama qal ya gabata annabi ya ce, Kalimatani kafifatani alan nisan, fakilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim. وكذلك حديث ثوبان لكنه ذكر مقيد haka ma hadisin sauban sai dai shi ambaton Allah ne zikiri ne wanda aka dabaibaye shi annan nabiya kana idan sarafa min salati kala shi sai a bayan sallah astaghfirullah yani istaghfara salasa kala astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kaga an kayyade shi da zarar an yi sallah Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram wa inna ma yastaghfiru al insanu idza faraga min salatihi mutun yakan yi istighfari ne in ya kare sallarsa min ajali an yakuna fiha min khalal saboda tayu a cikin sallar akwai wani dan laifi akwai dan kuskure da yi wa yaqulu allahumma anta salam yace ya Allah kai ne aminci yani Allahumma inni atawassalu ilaika ya Allah ni ina tsanintuwa gare ka bi hadhal ismil karim da wannan suna mai daraja shine assalamu min asma'ika daga sunayenka an tuslima li salati ka kubutar da sallata fassarar ta fita ko hatta takuna tukaffiru li mukaffiratu li sayyi'at hatta zan sallar ta kankare mun miyagun ayyukata wa rif'atul lidarajat ta daga darajata wallahu almuwaffiqu Allah shi an mai datarwa Allah ya datar da mu wa anil mughirati ibn shuba radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana idza faraga min as-salati wa sallama qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معدي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد متفق عليه كاجي ذكري فا وانا حديثي daga mugira ɗan shu'uba Allah maɗaukaki ya ƙara yadda gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idza faraga minas salati in ya kare sallah wa sallama ya sallama kala sai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ya faɗi wannan kuma yace allahumma la mani alima a'daita ya Allah ba wanda ya isa ya hana abin da ka bayar ko akwai kana kallo abokin gaban ka sai ya dau kuɗi ya tafi sai dai haushi ya karka a ranka kana faɗa da Allah ne to ina za ka huta wala mu'diya limamanata ya Allah ba wanda ya sai bayar da abin da ka hana ko akwai mai bayarwa in Allah ya ki akwai mai bayarwa sai ka dauko abin ma ya bare ko ka dauko ya ki amfanar ka ai baka samu ba wala yanfa'u zal jadd minka al jadd al jadd shine dukiya ba ta amfanar mai dukiya a wajenka zaka nuna wa Allah kuɗi ba zai yi ba متفق عليه وعن عبد الله بن زبير رضي الله عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة أن كان حديث دقى عبد الله بن زبير shi Abdullahi ɗan Zubairu ya kasance a bayan kowace sallah yakan ce, Hina yusallimu yayin da yake sallama, La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون قال ابن زبير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلل بهن دبر كل صلاة مكتوبة رواه مسلم Abdullahi ɗan Zubair, Allah ƙara yarda da Abdullahi da mahaifinsa Zubairu, ya kasance a bayan kowace sallah yayin da yake sallama sai ya faɗi wa'innan zikirori. Ya ce, La ilaha illallah wahdahu la sharikala, babu abin bauta sai Allah, shi kadai bai da abokin tarayya, lahul mulku, mulki nasa ne, wa lahul hamdu, godiya ko yabo nasa ne. wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne bisa kowane abu la haula wala quwwata illa billah ba dabara babu ƙarfi sai gun Allah la ilaha illa Allah ba abun bauta sai Allah wala na'budu illa iyyahu ba za mu bautata wa kowa ba sai shi kadai lahun ni'matu ni'ma ta sace wa lahul fadlu falala ta sace wa lahu sana'ul hasanu yabo mai kyau nasa ne la ilaha illallah mukhlisina lahu din babu abun bauta sai Allah muna masu tsarkake addini gare shi walau karihal kafiruna ko da kafirai ba sa so qala ibn zubair abdullahi dan zubair yace wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yuhallilu bihinna dubura kulli salatin annabi yana ainihin tahlili yana ainihin wato ta Allah da su a bayan kowace sallah maktuba ta farilla rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi hazani hadithani mala ce wa'annan hadisai guda biyu fi bayani azkaril muqayyada suna bayanin zikiri ne da aka ƙayyade su a wurin sallah lanan azkara tanqasimu ila qismaini dan zikiri ya kasu kaso biyu mutlaqatun ko mudallaqa akwai wanda aka sake su ko yaushe zaka iya yi a ko ina wa muqayyada akwai wanda aka dabaibaye su an musu dabaibayi ko minha muqayyadatun bil wudu'i akwai wanda aka kayyade in kai alwala kai kaman wannan ana yi alwala wa minha ma huwa muqayyadun bis sala akwai wanda aka kayyade da sallah fa hadhani al hadithani muqayyadani bis salati wayannan hadisai biyu zikirin su an kayyade shi a sallah hadithu mugira ibn shu'ba hadithu mugira dan shu'ba wa hadithu abdullah ibn zubair radiyallahu anhuma da hadisin Abdullahi ɗan Zubair Allah ƙara ya dare su. Amma hadithul Mughirati faqad akhbara sallallahu alaihi wa sallama faqad akhbara radiyallahu anhu Allah yarda da shi shi Mughira ɗan Shuba ya bada labari annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kana yaqulu idza sallama min salatihi ya zan yana faɗa in ya sallama a sallatarsa la ilaha illallah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير yana faɗan wannan wa ma'ana la ilaha illallah yani la ma'buda la ma'buda haqqin illa Allah ba abun bauta na gaskiya sai Allah wala ma'buda fil kainat babu abun bauta cikin halittu yastahiqu an ubada wanda yake da cancantar abota ta masa illa Allah azza wa jalla sai Allah wadda ya buwa ya ɗaukaka. Wa ammal asnamu amma gumaka Allah ce tubadu min duni lahi wanda ake bautata wa koma bayan Allah ba laisar mustahiqqatun lil ibadati ba su cancanta a bautata musu ba. Hatta wa in sammaha abiduha aliha ko da masu bautar gumakan sun ce ababen bautansu ne fa inna laysat aliha su ba abun bauta bane bal hiya kama qala Allah ta'ala su dai suna nan a matsayinsu, kamar yadda Allah maɗaukaki ya ce, Mata buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha. Ba komai kuke bautatawa ba fa ku masu bautan gumaka da masu bautan waliyai da masu bautan shehine ba komai kuke bautatawa ba illa asma'an sammaitumuha. Sunaye ne da ku kuka ambata. Antum wa aba'ukum ku da iyayenku ma anzalallahu biha min sultan. Allah bai saukar da hujja na bautata wani ba ba shi ba. Bal ma'budu haqqan huwa Allah. Abun bauta na gaskiya ɗai ne shine Allah. Wa qawluhu wahdahu la sharika la. Fadin sa da yace shi kadai bai da abokin tarayya. Haza min babi ta'kidi. Ta'kidi ne karfafawa ne. Ta'kidu wahdaniyati jalla wa ala. Ana akkada kadaitakar Ubangiji. وأنه لا مشارك له في الألوهية با ود يتاريا دا الله تكين أبنجدين تكا له الملك ملكي ناسني وله الحمد godiya tasa ce wa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne bisa kowane abu lahul mulkul mutlaq yana da mulki wadda mulkin Allah sakakke ne bai da bai da iyaka yanzu kun ga shugaban Najeriya zai shiga Nijar da mulki, zai shiga Togo, Burkina zai je, Mali, West Africa, South Africa, Africa ɗungurungun, kowace ƙasa iya mulkinta, iya shugabanta. to mulkin Allah sama bakwai ƙasa bakwai da abin da ke tsakani kaga mulkin ubangiji sakakken mulki ne bai da kaidi bai da iyaka yanzu kun ga shugabannin ƙasashe mulkin su iya ƙasarsu ne ko Amerika Amerika take mulka sai dai ta indirect ruling ko sai dai a kaikaice da wayo da makirci da dabara amma kai tsaye shugaban wata ƙasa ba zai zo ya mulki wata ƙasa ba. Na'am, al'amu shamilul wasu, mulkin Allah gama garin mulki ne, ya haɗe kowa da komi kuma mayalwaci ne bai da iyaka mulkin Allah. Mulku samawati wal'ar, mulkin sammai da ƙasa. wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin su mulkul adamiyyin mulkin dan adam gabaki ɗaya mutane mallakar Allah ne mulkan wa khalqan wa abidan ma wal haywanat da dabbobi namun daji da na gida dabbar duka mulkin Allah ne wal ashjar bishiyoyi Allah yake mallakar su والبحار تيكونا تيكو والأنهار da ƙoramu koguna, wal mala'ika, mala'iku duk ƙarƙashin mulkin Allah suke, wa shams wal kamar, rana da wata, duk ƙarƙashin mulkin Allah suke. Allah ne ya ba su iko su je su dawo ɗin nan, kullu hazihil mulk lillahi azza wa jal. Duka wannan ababai mulkin Allah ne wadda ya buwa ya ɗaukaka. Ma alimna wa malam na alam, abin da muka sani da wanda ma ba mu sani ba, mulkin Allah ne, halittarsa ne, bayinsa ne. Lahul mulku kullu, dukan mulki nasa ne, ya tasarrafu fihi kama ya sha, yana tasarrufi cikinsa yadda ya so, wala ma taktabihi hikmatuhu yana mulkin bisa yadda hikimarsa ta hukunta. وله الحمد يعني الكمال المطلق على كل حال الحمد لله shine kamala sakakkiya a kowane hali fa huwa jalla wa ala mahmudun ala kulli hali shi Allah abun godiya ne a kowane hali fi as-sarra'i wa dharra kana cikin yalwa ga lafiya ga kuɗi ga ƙarfi ka gode wa Allah barra kana cikin curuta ga rashin lafiya, ga yunwa, ga talauci, ka gode wa Allah, don ka leƙa ƙasa sai ka ga wanda ya fi ka cin azaba. Amma fi sarra, amma a cikin yalwa, wa yi fayahmidul insanu rabba hamdan shukran. Wato, in a yalwa ne, Allah ya walta ka ya baka dukiya, ko ya baka ilimi, sai ka gode wa Allah da abin da Allah ya baka, in ya baka kuɗi, ana yunwa me za ka yi sadaka da alheri da ciyarwa, ya baka ilimi, ka faɗa wa mutane gaskiya, shi kenan ka huta, ka yi godiya ga Ubangijinka. Wamma fi barra, amma a cikin turuta, fayahmidul insanu rabbahu hamda tafwidin, mutum ya gode wa Ubangijinsa, ta hanyar yaya? godiya ta fawwala al'amari zuwa ga Ubangiji. La'anna shai allazi ya zurrul insana don abin da yake cutar da mutum, ƙalla ya tabayyanu lahu, shayu ba zai iya gane shi ba, la ya tabayyanu lahu wajahul maslahatihi, wato fuskar maslaharsa ta cikin abin ba za ta bayyana masa ba, walakin Allah ta'ala alam, amma Allah maɗaukaki shi an mafi sani. فاحمد الله تعالى على كل حال ذاك sai mutum ya gode wa Allah a kowane hali wa kana annabi sallallahu alaihi wa sallama idza atahu ma yasruhu qala alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat idan annabi ya samu abu da ya faranta mar ciki sai ce godiya ta tabbata ga Allah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat wanda kyawawan abubuwa nagari suke cika saboda ni'ima ta sa. Wai za a tahu ma la ya idan abin da baya farantawa annabi rai ya same shi wato abin da ya bata mar qala alhamdulillahi ala kulli hal sai ce godiya ta tabbata ga Allah bisa kowane hali وأما قول قوله بعض الناس الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه akwai masu izgili suna cewa godiya ta tabbata ga Allah wanda ba a gode wa wani in ba shi ba matuƙar an haɗu da abin ƙi ai kaga akwai izgili a cikin wannan godiya ta tabbata ga Allah da ba a godiya ga wani in ba shi ba bisa abin ƙi فهذه كلمة خادعة ما لتي wannan kalmar kuskure ce lam tarid bata zo ba wa ma'anaha ghairu sahih ma'ananta ma bata inganta ba wa inna ma yuqalu alhamdulillah ala kulli hal kai dai kace godiya ta tabbata ga Allah bisa kowane hali Allahumma la mani alima adaita ya Allah babu mai bada abin da ka hana wala mu'diya lima manata ba mai bada abin da ka hana wala yanfa'u zal jaddin minkal jaddu wadata ko dukiya ba ta amfanar da mai ita a wajenka, wa ma mana'aka la ahada yudi wa ma mana'aka la ahada yudi ka abinda Allah ya hana ka ba mai baka wali hadha qala wala mudiya lima mana'ata ba mai bada abin da kana wa idza amanna bi hadhihi in muka bada gaskiya da wannan addu'a fa mimman nas'alu al-udam min Allah idza amanna bi annahu la mani lima adaita fa mimman nas'alul ada gawa zamu roke ya ba mu kyauta Allah min Allah idza amanna bi annahu la mani lima ada sai mu nema gare shi in mun gane cewa ba mai ainihin hana abin da ya bayar wala mudiya lima mana'a ba mai bada abin da ya hana idza la nas'alul ada illa min Allah azza wa jalla kar mu roƙi komai sai a wajen Allah, wa na'lamu annahu law adana fulanun shay'an mu sani ko da wani ya ba mu abu fallazi qaddara zalika huwa Allah Allah ne ya kaddara ya sa ya baka ya sa mar tausayinka ya sa mar kaunarka sai ya baka ashe mai bayar wannan hakika shine Allah wallazi sayyarahu shi ya sa shi ya baka hatta yu'ina huwa Allah wa huwa wa ma huwa illa mujarradu sababin shi mai bakan sababi ne musabbab Allah ne lakin nahnu ma'muruna bi an nashkura man sana ilaina ma'rufa amma duk da haka an umarce mu wanda ya mana alheri mu gode masa kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama kamar da annabi ce man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu dole da muku abin alheri ku saka masa fa lam tajidu in ba ku samu abin da za ku saka mar ba ما تكافئونه فدعوا له كمر الدعاء حتى تروا أنكم قد كافئوه har sai kun ga addu'ar da kuka masa ta biya kyautar da ya muku, lakin na alamu annan lissarra lana hazal ada, sai dai za mu sani cewa wanda ya sauƙaƙe mana wannan kyauta, wasayyara lana ya kasantar mana da ita hazal moɗi, huwallahu azza wa jalla, Allah shi ya sa shi ya ba mu wannan kyauta. To, ina ga akan wannan za mu taƙaita, in Allah maɗaukaki ya kai mu sati na gaba sai mu ɗora inda muka ajiye. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Amin. Allahumma rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين آمين